أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Na'am. Babu wujubin zakati.
babi akan bayani akan wajabcin zakka
Wa qaulin lahi ta'ala hakanan kuma a wannan babin wato asalin lafazin zakatu a lugga ma'anarsa tsarkakewa tsarkakewa zakahu ya tsarkake shi a wato a, a, kuma akan saki zakatu akan gyara akan zaki zakatu akan daduwa akan zaki zakatu akan yabo Na'am.
kamar na qur'ani falatu zakku anfusakum Na'am.
ku yabi kawunanku amma shari'a sai zamo ana a- sakin zakka ne akan wani abu da ake fitarwa wato bisa fuska keɓantacciya eh, bisa tsari keɓantacce wanda ita zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar wanda duk ya ce zakka ba wajiba ba ce to ya kafirta Na'am.
kuma duk wanda yake ba da ita za a yaƙe shi za a karɓa daga gare daga gare shi koda da ƙarfin tsiya ne koda zai bayi zuwa sai an kashe shi kafin a karɓi zakkar to sai a- sai a karɓi zakkar da- a kashe shi a karɓi zakkar a haka na a wannan babi za a yi bayani akan fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala
Wa aqimus salata wa atu ku zakata.
tsaye da sallah ku tsaye da salloli guda biyar wanda wannan ayar ɗaya ce daga cikin hujjoji akan wajabcin zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka
Wa qala ibn Abbas Allah na radiyallahu basin anhuma.
Allah ya ƙara yadda a gare su ya faɗa ma- a hadisin da a baya an kawo shi da isnadinsa.
Hadathani Abu Sufyan radiyallahu Abu Sufyan anhu.
Zaro na harbin ya faɗa min Allah ya ƙara yadda a gare shi Fa zakara hadisan Nabi sallallahu alaihi ya ambaci wasallam.
labarin manzo sallallahu alaihi wasallama Fa qala ya ce ya'muruna bis salati wa yana zakati.
umartar mu da sallah wadda ita ce kan gaba a duk wata ibada da za a yi da jiki yana umartar mu kuma da zakka wadda ita zakka ita ce kan gaba a duk wata ibada da za a yi da dukiya wasilati yana umartar mu da sada zumunci wal afafi.
yana umartar mu da kamewa
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخ- بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ya karbo daga abi ma'abad a a, ya karbo daga ibn abdullah ibn sayfim ya karbo daga abi ma'abadin shi kuma ya karbo daga abdullah ibn abbas Allah ya kara yadda a gare su أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama بعث معاذا ya aiki mu'azu sayyidina mu'azu ibn jabalin a shekara ta goma daga hijira kafin a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita hajjin ban kwana
إلى اليمن zuwa Yaman a wata ruwayar aka ce a ƙarshen shekara ta tare ne ya aike shi bayan ya dawo daga yakin Tabuka
فقال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mu'azu ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله in ka je wajen mutan Yaman to ka fara kiransu zuwa abu biyu da farko نعم abu na farko kai kiransu zuwa tabbatarwa cewa ba fa wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba وأني رسول kuma الله cewa ni manzo ne na Allah فإنهم أدعوا لذلك in sun yadda da wannan sun yi biyayya ga wannan فعلمهم أن To ka الله sanar da su افترض cewa عليهم خمس Ubangiji- صلوات hakika ya dora musu salloli guda biyar في كل يوم وليلة a cikin dukkan yini da dare فإنهم أداؤوا to in لذلك sun yi biyayya ga haka فعلمهم To أن a الله sannan افترض da عليهم sanar da su صدقة cewa Ubangiji ya ɗora wata zakka a kansu, في a أموالهم dukiyoyinsu وخذ من da أغنيائهم za a karɓi zakkan nan daga dukiyar mawadatansu, وترد على فقرائهم nan da aka ce a gani ya ihim ya ɗau umumi, نعم ashe ya haɗa kenan har yara. Ashe Ko yaro ne ya mallaki dukiyar da yake ta kai nisabi sai a ce a fitar da zakka a ciki. a wannan ita ce fahimtar malikawa da shafi'awa da wasu malaman daga wannan agan ya ihim din suka ce ashe zakka kenan na wadata da waje ba a dukiyar yaro tunda to zaka ce yaro ba musulmi bane Ai, ko zaka kuce ai da musuluncin sa to kuma tunda an ce agan ya ihim mawadatan musulmi banda shi kenan ai ashe ashe zakka na wajaba a dukiyar yaro ba sharaɗin wajabcin zakka sai an balaga ba hanafiya ko suka ce a suna da wasu dalilan da suke nuna musu cewa zakka ba ta wajaba sai a dukiyar wanda yake ya balaga
حدثنا بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن وهب موهبه وترد على فقرائهم amma yadda ita kuma ga almajiransu a bisa talakawansu daga na aka gano kenan ashe ba a ɗau zakka daga wani gari a ce za a kai wani gari ba matukar a garin nan dai akwai almajirai wanda suka cancanta sai dai malikawa suka ce idan an ga wani gari an samu mabukata fiye da na garin da zakkar ta waje ba to a riba kaɗan a garin da ta waje ba in ya so a ciri mafi yawa daga zakkar zuwa garin da ya fi yawan mabukata to shi dai wannan hadisin muslim wato nan gaba ba a hari zai kawo shi hagguri uku da kitabu tauhid da kitabu mazalib da kitabu magazi muslim ya ruwaito wannan hadisin a iman abu dawud ya ruwaito shi a kitab zakati tirmizi da nasa'i da ibnu maja da sun ruwaito shi yasa hadisin nan da ya duk masu littattafan nan guda shida sun ruwaito shi حدثنا سن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن دلهة عن أبي أيوب رضي الله يا كوردا عنه أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد شي أبو أيوب سنن خالد Khalid ibn Zaid wanda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka a wajensa kafin ya gina gidansa to anna rajulan qala cewa wani mutum ya lin ce nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabani waye ya faɗi wannan magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ruwaya da ta ce ai Abu Ayyuba ne abin da yasa bai bayyana da cewa shi kansa bane dan kada a tumce shi da cewa yana son ya yabi kansa ne Ah, amma akwai ruwaya kuma da cewa a wani balarabe ne wanda yake bago akwai ruwaya da cewa ibnul muntafik ne ma ya yi wannan tambayar to Mm.
ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama akhbirni bi amali ina so ka bani yudkhiluni jannata.
labari da wani aiki aikin da zai shigar da ni aljanna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malahu malahu sai mutanen da suke wajen ko kala sai mutanen da suke wajen suke cewa malahu malakai wannan wata irin tambaya yake wannan wata irin tambaya yake wa qala an-nabi sallallahu sai alaihi annabi wa sallallahu sallama alaihi wasallam yace arabun malahu aiko bukata ce babba yake da ita su suna ganin kamar akwai wani walle nasa da yayi wannan tambayar haka Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ai yana da hujja babba akan yin tambayar Mm. ta'budullaha manzo Allah yace ai abinda zaka yi ka shiga aljanna shine ka tsaya ka bauta wa Allah Mm. wala tushriku bihi shay'an ba a kadda ka yadda ka tarar da wani abu da Allah
wa tuqimu salata kuma ka tsaye da sallah wa tuti zakata kuma ka ba da zakka wa taslu rahima kuma ka sa da zumunci
wa qala ba'dhum ba zai faɗa ta sarwar haddasa shubatu قال حدثنا محمد بن قال عثمان حدثنا محمد بن عثمان وابو وابو بن عبد عثمان بن الله Abdullahi أنهما سمعا موسى بن طلحة wato a nan an karɓo hadisin daga wajen mutum biyu an karɓo daga ɗa an karɓo daga uba amma da ɗan da uban duk sun yi tarayya a malami Mm.
da ɗan da uban duk sun ji ne a wajen malami ɗaya Mm.
ne ne musamman dalhata an abi ayyuba مم، بهذا da wannan isnadin ko da wannan tsarin قال أبو عبد الله buhari ya ce أخشى أن يكون محمد غير محفوظ ina jin tsoron kada muhammadu bin usman din da aka faɗa a wannan ruwayar ba shine tabbatacce ba إنما هو أمر a'a ai amr ibn usman ne ba muhammad ibn usman ba shi usman din nan yana da 'ya'ya biyu akwai amru akwai muhammadu to a wannan ruwayar aka ce ai muhammadu ne aka karɓo hadisin daga gare shi tare da mahaifinsa amma buhari ya ce yana zaton wannan ruwaya ɗimuwa ce bari an karɓo hadisin ne daga amru da mahaifinsa to kuma duk sun karɓo daga musa to نعم حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ya kaba daga abin zur'ata a kaba daga abin huraira Allah ya kare da a gare shi أن أعرابيا cewa wani balarabe أتى النبي صلى الله ya عليه je wajen وسلم ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقال ya ce دلني على عمل ina so ka shiryar da ni bisa wani aiki إذا عملته da idan na tsaya na aikata wannan aikin دخلت الجنة sai in shiga aljanna قال ya ce تعبد الله ai abinda za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai tambayar abinda za ka yi ka je ka bauta wa Allah لا تشرك به شيئا kakka tarar da wani abu da Allah وتقيم الصلاة kuma ka المكتوبة tsaye da sallah wadda take ta farilla salloli biyar tsakanin yini da dare وتؤدي الزكاة ka ba da zakka المفروضة wadda take lalle lalle وتصوم رمضان kai azumci kai azumin watan ramadan قال sai ma- mai tambayar ya ce والذي نفسي بيده na rantse da wanda rayuwa ta ta tabbata ga ikonsa لا أزيد على هذا ni ba zan ƙara ba akan wannan فلما ولى yayin da mutumin nan ya juya ya tafi قال النبي صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة wanda a ce ya kalli wani daga 'yan aljanna haka din zai faranta masa rai فلينظر إلى to ya هذا kalli wannan wannan lalle in ya yi aiki da yadda ya faɗa to tabbas shi ɗan aljanna ne shi yasa ne yana nuna wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna ba kawai goman nan bane su suka fi shura su suka fi ɗaukaka amma bayan nan akwai wa'yansu kamar hassan da usainu da mahaifiyarsu sayyida fadima da matayen manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ake ambatan wannan mutum goma akan cewa su ne mubasharu na bil jannati dangane da cewa su an musu albishar din ne gaba daya eh, koko da lafazi na musamman to
حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا da wannan isnadin حدثنا حجاج حدثنا عمار بن زيد حدثنا أبو عمرو جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول na ji Abbas yana cewa قدم وفد عبد القيس jama'ar abulkai sun zo على النبي صلى الله wani عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam an ce mutum goma sha hudu ne to akwai ruwaya ma da ta ce ai su arba'in ne
فقالوا suka ce يا رسول الله ya rasulallahi إن هذا الحي من ربيعة hakika wannan kabila daga banu rabi'a wannan kabila daga banu rabi'a ne mu dinnan da muka zo mun zo ne daga banu rabi'a قد حالت بيننا وبينك كفار مضرّا gashi kafiran muraro sun tsare tsakanin mu da kai ولسنا نخلص إليك ba mu iya samun zuwa wajenka إلا في الشهر الحرام sai a wata mai alfarma أمرنا بشيء نأخذه عنك ka umarce mu abin da muke so ka umarce mu da wani abu da za mu karba daga gare ka وندعو إليه من وراءنا mi kiran duk wanda suke gabanmu zuwa gare shi Hmm.
duk wanda mun fi su kusa da kai to sai ya zama mu ne masu isar da saƙon nan naka zuwa gare su wanda koyaushe haka ake so kenan magana ta alheri magana ta shirya magana ta addinin Allah in ka ji wanda shi bai ji ba ko bai da halin ya ji kamar yadda ka ji to kai kokarin ka isar masa addinin Allah na a isar ne duk wanda ya san wani abu daga addinin Allah to ya kokarin isarwa ga wanda bai sani ba
قال sai m- manzo Allah ya ce آمركم بأربعين ina umarta ku da abu hudu وأنهاكم عن أربعين kuma ina hana ku daga abu hudu الإيمان بالله ina umarta ku da ba da gaskiya da Allah وشهادة أن لا إله إلا الله kuma ku tabbata cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah wannan shine abu na farko وعقد بيده manzo Allah ya هكذا nuna da hannunsa wannan shine na farko مم. وإقام الصلاة a sai kuma tsaye da a tsaye da sallah وإيتاء sai ba da الزكاة zakka وأن تؤدوا خمس ما غنمتم abu na hudu shine ku ba da humusin abinda kuka samu a wajen yaki مم.
duk wata ganima da kuka samu a wajen yaƙi to a kasa biyar ku ba da kashi ɗaya ko a ce kashi ishirin cikin ɗari na ganimar ku bayar ga baitulmalin musulmi نعم wa na hakum an dubai ina hana ku daga abu hudu ina hana ku daga yin tsimi a dima wanda yake ya bushe wal khantami hakanan kuma ina hana ku daga yin ya, tsimi a cikin ah, wa tulu wanda yake mai karamin baki wan naqiri ko kuma yin ah, tsimi a kututturen bishiya ko kututturen dabino da aka kankare tsakiyarsa a ce a zuba ruwa a yi tsimi wal muzaffati ko kuma wanda yake an shafe shi da ma- da mai da kalo to kakwai tsimi a ciki
wa qala sulaimanu a sulaimanu ya ce wa abun nu'mani an Wato wannan- hammadin an ce mansuhi ne da ha- hadisin da muslim ya ruwaito cewa da can manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da can na hana ku daga yin tsimi in ba a cikin salka ba amma yanzu ne muku izini a kome ma fa iya yin tsimi amma abu ɗaya da dole ku guda shine ku guji san duk- shan duk abin da zai sa maye duk ayin da aka yi tsimi in dai ba zai sa maye ba to ba laifi dan an sha amma abin da aka yi hani shine duk abin da zai sa maye ko da ko sai an sha da yawa ne zai sa mayen to a sha ɗan kaɗan ɗinsa haramun ne
na
to
wa qala sulaimanu wa Sulaiman abun ibn Harbi nu'mani an ya ce wato hammadin hadisin da nan gaba Buhari zai kawo shi da isnadi anan ya kawo shi mu'allaki amma nan gaba zai kawo shi da isnadi shi yasa na cikin hadisai wajen dubu da ɗari biyu da Buhari ya kawo su mu'allakai a wani wajen a wani wajen ya kawo isnadin su haka nan Abu Nu'man Muhammad ibn Faris Sadusi shi ma ya faɗa sun karɓo an ham- Hammad daga Hammad ibn Zaid al imanu billahi ba da gaskiya da Allah na'am shahadatu an la ilaha illallah shine ku tabbatar cewa ba wanda ya cancanci abautawa in ba Allah ba wato ba wawi ba Na'am.
wa shahadati ba na'am al'imani billahi shahadati Allah ilaha illallah نعم. حدثنا ابو اليماني عن اكرم بن نافع wato shi قال shahadati din a iya faɗa da fuska biyu shi da al'imani billahi da jarra amma shi shahadati a iya faɗa da jarra ya zama badali ya iya cewa kuma shahadatu Allah ilaha illallah kamar an ce huwa ay ayil imanu shahadatu Allah ilaha illallah نعم حدثنا ابو اليماني على كباب النافع قال قال قال اخبرنا شعيب شعبة بن ابي بن حمزه يوسف عن أبي- عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ɗaya daga أن أبا sahawa na هريرة madina cewa aba huraira رضي الله عنه Allah ya kare da gare shi قال ya ce لما توفي رسول ya الله صلى da الله عليه karɓar manzo وسلم sallallahu alaihi wasallama وكان ابو بكر رضي الله عنه Ab- abubakar ya zama shine halifa bayansa وكفر من كفر min al Min al- wanda ya kafirce daga larabawa ya kafirce فقال عمر wato wannan wakana ta yi kana din a naƙisa ce labarin an shafe inda an faɗa cewa akan shafe labarin nata kaɗan ko ta yi kuma zama kana tan mace abubakar shi ne wato fa'ilinta Ah, wato wanda suka kafirce daga laraba suka kafirce faƙala umar sai da abubakar ya shirya yaƙar duk wanda ya kafirce ko wanda ya ce ma ba zai bar da zakka ba sai sai na umar ya ce كيف تقاتل الناس me zai sa ka ce za ka yaƙi mutane hatta waɗanda suka ce su zakka ce ba za su bayar ba وقد قال رسول الله Eh, irin sai a hudai a hudai mai cewa dana rasulallahi ma kana bayanana fa ya asafa ma baluna wa abi bakari ayursu ha bakaran idza ma ta ba da hu fatilka wa til- wa- wa amrullahi kasbatu zahari yanzu daya ba za su ce wa haba da an ce mu bi mun bi to kuma wanda aka ce mu bin ya babu shi yanzu wa- wa mu bi wani to shi ma so yake kenan in ya mutu ɗansa zai bari mai tabi mai tabi daga yau a ce mu bi wannan gobe sai a ce mu bi wannan Eh, irin su hudai a kenan masu wata bahaguwar fahimta game da addini to
نعم sai- sai na mara ya Kamar zaka kala zaka- Rasulullahi zaka- sallallahu alaihi manzo Allah wasallama.
sallallahu alaihi wasallam ya ce أمرت أن an أقاتل umarci ne in الناس yaki mutane حتى يقولوا sai لا su ce la إله إلا ilaha الله illallah فمن قال wanda ها ya faɗi la ilaha illallah فقد أعظم مني ماله ai ya kare dukiyarsa daga gare ni ba na- ba zan yaƙe shi ba ونفسه ya kare kansa ya kare ransa daga gare ni ban da dama in taɓa ransa إلا بحقه sai fa idan shi ne ya aikata abin da zai sa a taɓa dukiyar ko ran nasa kamar ya kashe ran da bai halatta ya taba ta ba ban katal nafsa bi kan nafsin afsadin fil wa katabna alim fi anna nafsa bin nafsi ya ne fil qisas fil qatla
wa isabu ala Allah sana ga Allah Allah ne zai masa hisabi fa qala sai sayyidina Abubakar ya ce da sayyidina Umar wallahi law qatilanna man faraka bayna salati wa zakati na rantse da Allah ai sai na yaki wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka ya ce ya ji ya sallah ya ji ya gani zai sallah amma bai yadda a ce ya ba da zakka ba
fa inna zakata domin zakka haqqul mali ita ce haƙƙin da ke wajibi a cikin dukiya wallahi law mana'uni anaqan wallahi da za su hana ni ƴar akuya kanu aduna ila rasulillahi sallallahu da alaihi da ke wasallam ba da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laqataltuhum wallahi da na yaƙe su ala man ku su iha hana wannan akuyar
qala umar radiyallahu anhu Allah kare da gare shi ya ce wallahi ma huwa illa an qashara Allah sadara abi bakr radiyallahu anhu a wallahi ba abin da ya fi sai ko da na ga Allah ya sa zuciyar abi bakar ta kwanta da wannan mataki da ya ɗauka na cewa duk wanda ya ce ma ba zai ba da zakka ba a yaƙe shi ko da ya yarda zai sallah a yaƙe shi fa'arar عرفت wannan انه الحق sai na gane cewa lalle magana ce wadda take gaskiya to Na'am.
ai abin da yake wajibi kenan wanda duk yace ya yarda ya sallah amma bai yarda ya bada zakka ba to a yage shi
babul bai'ata la ita'iz zakati a wamin canfa bisa ba da zakka fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata Mm.
Fa ihwanukum fi Wani salo dini.
wata'ala yake cewa idan kafirai suka tuba daga kafircinsu suka yadda suka tsaye da sallah suka ba da zakka to fa a sannan ne suka zamo yan uwanku a cikin addini aka faɗa cewa sai sun tsaye da sallah sai kuma sun ba da zakka sannan suka zamo yan uwan musulmi a addini ashe wanda bai ba da zakka ba ba ɗan uwan musulmi ba ne ashe kenan ba musulmi ba ne tunda an faɗa musulmi ai duk inda yake inda ya musulmin ne na hakika to ɗan uwan musulmi ne
حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه jarirun abdullahi allah ƙara yadda a gare shi ya ce بايعة النبي na صلى yi الله kafa da عليه manzon allah وسلم sallallahu alaihi wasallama على إقام da cewa الصلاة lallai in tsaye da sallah وإيتاء zan ba da الزكاة zakka والنصح da لكل kuma مسلم cewa lalle in nasiha ga dukkan wanda yake musulmi malamai suka ce a nan da aka kaidance da musulmi ba wai ana nufin aiki da kaidin ba ko kafiri ne ya nemi kai masa nasiha akan gaskiya kai masa nasiha babban nasiha da zaka wa kafiri kuwa ya ita ce ka nuna masa musulunci shi yasa nan ta hasisin lil galibi نعم mafhumin na sifa ba a aiki da shi a nan saboda ya zo ne lil galibi ba da shuruɗin fasma'i Allah ya kuna galiban kallayi aibil- eh, ai- kallati aibilu juri in aran na yati
نعم
babu ismanin zakati Mm.
babu zunubin wanda ya hana zakka وقول الله da kuma تعالى wadin Allah tabaraka wa ta'ala والذين يكرزون الذهب والفضة لا Kun ga?
ينفقونها في سبيل الله wa'annan da suke taskance zinari da azurfa suke ci da zinarin nan ko azurfa don taimakawa addinin Allah فبشرهم بعذاب sun أليم kai musu narko da cewa ga azaba nan mai raɗaɗi tana jiransu wato nan fa bashirun an kawo isti'ara ce ta hakkumiyya نعم wa in ta kun riddan ta hakkumiyya ina za a ce ka gargaɗe su aka ce fa bashirun
يوم يقوم tana على جهنم ranar da za a mai da dukiyar nan ta su koma kamar karfe a sa shi a cikin wuta ya jajawar وتقوى بحاجبه a ringa yin lalas da dukiyar nan ta su a goshin su masu hana zakar وجنوبهم da haƙurƙuransu da وظهورهم bayansu duk a yi musu lalas da ita هذا ما كنتم لأنفسكم ana cewa da su wannan shi ne abin da ka tara ga kawunanku kuna ganin ku kun tara wata tsiya ashe azaba ce kuka tara wa kanku فذوقوا ما كنتم تكنزون ku ɗanɗani sakamakon abin da kuka taskance abin da kuka tara
حدثنا لكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن بن هرمزة الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ya ji abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce تاتل إبل على صاحبها على خير ما كانت a wato raƙuma za su zo tatil ibilu raƙuma za su zo ga mai ita tana mafi lafiyar yadda take mafi ƙarfin yadda take إذا هو لم يؤدي فيها حقها matuƙar dai bai ba da haƙƙinta a cikinta ba bai ba da zakkar raƙuman nan nasa ba a ranar alkiyama za a tashi raƙuman nasa فدعوه suna بها فاكهة.
lafiyayyu suna da ƙarfinsu za su ringa taka shi bi a hafatiha da ta da kofatansu
وتاتل غنم a tumakai da awakai za su zo على ga mai صاحبها tumakan nan ko على خير ما awakan كانت tana mafi kyan yadda ta kasance da ƙarfinta da lafiyarta إذا لم يؤدي فيها حقها matuƙar dai bai ba da haƙƙin da ya waje ba a cikinta ba تدعوه ta ringa بأزلاجها taka shi da kofatanta وتنزوه tana بطولها sukansa da ƙahonta قال ya ce ومن حقها أن مم.
تولب على الماء yana daga haƙƙin dabbobin nan ran da duk aka kai ta wajen shan ruwa tun da akwai bayan Allah masu wucewa ko masu zuwa wajen a tatsa daga nonanta a ringa ba su a ɗan ringa raba musu eh ka a ce wanda bai da shi sai dai a huce da ita ta gabansa a je ta sha ruwa ta dawo a dawo da ita ta koma inda take shi yana gani bai samu kome ba to ko da wannan ranar da za a huce da ita ta gabansa مم.
ko zai same ta a wajen da ake ba ta ruwan ta sha to a ɗan tatsa a ba shi ko kaka eh ko kaka قال ya ce ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته kada wani a cikinku ya yadda ya zo min ranar alkiyama da akuya yana ɗauke da ita akan wuyansa لها يؤار tana kokawa فيقول يا ya محمد ringa cewa da ni ya muhammadu فأقول لا أملك لك شيئا wadda ba amsa da zai ji daga garin sai ko in ce ni ba wani abin da zan iya ma a yau قد بلغت ai na faɗa ma ka fitar mata da zakka ka ki fitar mata tun da baka fitar da zakka ba sai yanzu za ka zo waje na ba abin da zan ma
ولا يأتي ببئير kada ɗayan ku ya yadda ya zo waje na ranar alkiyama yana ɗauke da raƙumi a wuya نعم له رجاء yana kuka فيقول يا raƙumin nan محمد yana kuka ya zo yana ce min ya Muhammadu fa qulu فأقول ce لا أملك da لك ni شيئا قد ba wani abin da بلغت zan iya ma a yau ai na faɗa ma ka fitar da zakkar da ta waje ba a raƙuman nan naka kake fitarwa
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu salih samani ya karbo daga abu huraira allah ya kara yadda a gare shi kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من آتاه الله مالا wanda allah ya hore masa dukiya فلم يؤدي زكاته amma ya ki bada zakkar dukiyar nan da allah ya hore masa مثل له يوم القيامة za a شجاعا suranta wannan dukiyar gare shi a ranar alkiyama ta koma miciji kumurci أقرأ wanda yake mai dige-dige a kansa له زبيبتان yana da alamomi biyu a ba- mako- ma- mukamukansa يدوقه يوم القيامة wannan macijin shine zai masa sakandami ya kewaye wuyansa haka a ranar alkiyama ثم يأخذ بلهمة- بلهزمته sannan ya kama wato mahaɗar bakinsa يعني yana شدقيه nufin mukamukansa ثم يقول sannan ya ce da shi Ana macijin nan ya ce da maluka.
shi ina dukiyarka أنا ni ne كنزك taskar da kai ta ajiya ثم تلا sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar لا يحسبن الذين يبخلون الآية a kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su daga baiwarsa su ringa ɗauka cewa wannan rowar da suke wani kirki suke wa kansu bari rowar da suke cutar kansu suke share ne babba suke wa kansu sai yi ɗauwaƙo na ma ba halu bihi yau malkiyama da sannu za a musu kannami da amna suka yi rowa da shi a ranar alkiyama
باب ما أدي زكاته فليس بكنز babin cewa duk wata dukiya da za a fidda zakata a bayar to wannan bata zama cikin kanzu da aka face wallazi ne yakin zuna zahara wal firata wala yunfiqunaha ba لقول النبي صلى الله عليه dan وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس فيما دون خمسة أواق صدقة zakka ai ba ta wajaba a dukiyar da bata kai ukiya biyar ba
وقال أحمد بن شبيب بن سعيد Ahmad ibn Shabib ibn Sa'id yace حدثنا أبي حد- عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال Khalid ibn Aslam yace خرجنا مع عبد الله بن عمر mun fita رضي tare da الله Umar عنهما Allah ya kara yadda a gare su فقال أعرابي sai wani balarabe yace أخبرني يا- قول الله "Ah, ina so ka faɗa min me ake nufi da faɗin Allah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله a wannan da suke taskance zinare da azurfa su kici da zinarin nan ko azurfan nan a cikin taimakawa addinin Allah ko inda Allah ya ce a ciyar قال ابن عمر sai Abdullahi Umar ya ce من كنزها ai abin da ake nufi wanda ya taskance ta فلم يؤد زكاتها ya ki ba da zakkar ba wai zara tara dukiyar ba aka yi hani daga gare shi amma a tara a ki fidda haƙƙin Allah a ciki in za a tara a fidda haƙƙin Allah ta wani abu ne mai kyau ni'imal malu salihu lil rajul salih dukiya an ta zama ta kirki ce ta je hannun mutumin kirki za a ga ayyuka na alheri da dukiya فويل له me wannan tarawar ya ki fidda haƙƙin Allah kai tansa
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة dahije wannan da an saukar da shi ne kafin a saukar da zakka a a saukar da ayar zakka فلما أنزلت yayin da aka saukar da ayar zakka جعلها الله دورا sai Allah ya للأموال sanya wannan zakkar tsarkakewa ce ga dukiya duk dukiyar da aka fitar mata da zakka to ba ta cikin taska ko dukiyar da aka taskance wadda ake zargin wanda ya taskance ta din حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحاق قال عزائي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن أمر بن يحيى بن أمارة أخبره عن أبيه يحيى بن أمارة بن أبي الحسن مم.
أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه ya fi da يقول ba sa'id al-hudari sa'ad ibn malik al-hudari Allah ya kare da gare shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce ليس فيما دون خمس أواق صدقة zakka ba ta wajaba a cikin duk dukiyar da bata kai ukiya biyar ba ukiya ko daidai take da dirhami arba'in na shari'a yadda yake an samu nassoshi da suka bayyana cewa ai ukiya dinari am dirhami arba'in dirhami arba'in shine ukiya ɗaya shi yasa arba'in sau biyar nawa kenan ɗari biyu Eh, dukiya wadda bata kai dirhami ɗari biyu ba ba zakka a cikinta mafhumin wannan kaka kenan in ta kai dirami 200 zakka ta wajaba a cikin ta ya za ko yaushe ake ce a masu dukiya su ringa duban kimar dukiyar tasu a dirhami نعم kar su ce sai yanda yan zamani suka iya cewa a tsaya a duba a dinari kawai a tunda shi dirhami ma ya fi tabbas a matsayinsa na ga yanda za a fitar masa da zakka ko ga iyaka wanda za a fitar wa da zakka fiye da dinari tunda a dinari akwai sabani da yawa na malamai a duba littattafai za a ga akwai sabani da yawa dinari sai ya kai nawa ne zakka ke waje ba a ciki amma dirhami dukkan malaman musulmi sun gama akan cewa dirhami 200 lissabi ne نعم وليس فيما دون خمس زوج صدقة zakka ba ta waje ba a cikin raƙuman da ba su kai guda biyar ba
وليس فيما دون خمس أو سوء صدقة zakka ba ta waje ba a cikin noman da bai kai wusuki biyar ba
حدثنا علي سمع هشيما أخبرنا حسين عن زيد بن وهب قال مررت بالربزة na wuce da rabza فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه wato waje ne kamar tafiyar zango uku daga madina irin tafiya ta da in an tashi aka yi tafiya yau aka yi tafiya gobe aka yi tafiya jibi daga madina a za a kai rabza نعم wanda a nan ne ma shi abu zarrin iya fati a nan ne kabarinsa yake sai ga ni ga abi zarri jundubun junada فقلت له Allah ya ƙara yadda a gare shi na ce da shi wanda abu zarrin yana cikin magabata a musulunci an ce ko dai shi ne na hudu a musulunta ko shi ne na biyar mutum uku ne kaɗai suka riga shi musulunta ko mutum hudu Mm.
Eh, shi yasa ya daɗe da musulunta kuma ya nuna ƙarfin rai wajen musulunta da ya musulunta ana ɓoɓɓoyewa shi bai dai ɓoye ba Mm.
zuwa yi gindin ka'aba ya bayyana kafirai suka tashi suna dukan sai na dukan su amma suka nuna masa sarkin yawa ya fi sarkin karfi aka ka da shi sumamme sai wani a cikin kafiran ya tashi ya ce da sauran kun san wannan daga banu kibarin yake ku ko hanyar da kuke bi in za ku kasuwanci ta kasar su ne yanzu kuna jin in kun kashe shi za su sake kyale ku ku wuce ta kasar su ku je kasuwancin da kuke yi shi yasa suka kyale shi amma da ya murmure gobe ma sai sake zuwa aka sake yin haka har abin ya zama musu wani alakake kafiran nan cewa ga shi su in ce sun kashe shi to ga abin da suke so in kuma sun kyale shi zuwa yake ya bayyana a gindin ka'aba to shi wannan tabi'in zai dubin wahabi wanda tabi'i ne babba ya riski zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai samu ganin sa ba shi yasa da cikin muharramai yace sai ga ni ga Abu Zarrin fa qultu lahu nace da Abu Zarrin ma anzalaka manzilaka haza me yasa ka zo wannan mazauni to me yasa ka zo nan wajen inda kake ala yace kuntu bi shami Abu Zarrin yace da ina kasar Sham qatalatu ana wa muawiyatu aka samu rashin fahimta tsakanina da Muawiya fi wallazina yakruna zawar da wala yasquna fi sabilillahi a ma'anar ayan nan wallazina yakruna zaba wal firata wala yasquna fi sabilillah qala muawiyatu shi muawiya yace nazala fi ahli alkitabi ta sauka ne akan ahli alkitabi bata hada a musulmi ba fa qultu nace nazala fina wa fihim a a ba haka abin yake ba ta sauka akan mu da su har mu musulmi
fakana baini wa bainahu fi zalika wannan ya jawo aka samu sabani tsakanin ni da shi wa kataba ila usman radiyallahu anhu muawiya ya rubuta wa halifarsa sayyidina usman sannan shi muawiya shine gwamna a sham sai ya rubuta wa halifar musulmi a sannan sayyidina usman Allah ya kare da gare shi yana kai karar abu zarri fakataba ilayya usmanu usman ya rubuto min takarda anike da mil madinata cewa ka zo madina fagadimtuwa na je madina fakasura alayyan nasu mutane suka yi waita gare ni Ta labar fara abu zan rauni, ya rauni wazo zalika.
ai ya je madina shi yasa da zuwansa madina sanda sai na usman ya ce masa ya dawo madina sai mutane kowa sai ya je wajensa kai ka ce ba su taɓa gani na ba kafin wannan dawowar da ne daga sham fazakartu zalika li usmana sai na ce da usmanu kaga mutane sun min yawa kullum mutane su dinga taruwa a kaina kamar ba su taɓa gani na ba faqala li sai usmanu ya ce in shi'ta tanahaita in kana in ka so ka iya tashi ka bar nan ka dan matsa ka dan daga nan fa kuntu qariban fa kunta qariban ka zamo kana kusa Ba ba za kai ka- nesa ba na'am fa zaka allazi anzalani hadha almanzila kaga wannan dalili inji Abu Zar shi yasa ka ganni a wannan mazauni nawa inda ka ganni yanzu a Ramza din nan
walau amaru alayya walau ammaru alayya abdan ah, walau ammaru alayya habashiyyan abashiyan da za su naɗa bakar fata a ce shine jagora ta lasamitu wa da na yi na'am biyayya na ji maganarsa na yi biyayya gare shi
حدثنا عياش Mm, قال حدثنا عبد الاعلى mm, قال حدثنا الجريري مم.
عن ابي العلاء مم.
عن عن العنبي بن مم.
قيس mm, قال جلست mm, ها mm, وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد mm, قال حدثنا أبي حدثنا جريري حدثنا أبو العلاء بن الشهير أن الأعنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ من قريش mm. abu lalabi da shahiri ya ce ya ahanafa na kaisin ya faɗa musu cewa na zauna zuwa wasu jama'a daga ƙuraishawa فجاء رجل خشن الشعر sai wani mutum mai kausashen gashi ya zo da والثياب tufafi da والهيئة tufa gaba ɗaya حتى قام har عليه ya tsaya a kansu فسلم sai musu sallama ثم قال sannan ya ce بشر الكانزين برغف na kaiwa masu ajiye dukiya masu tara dukiya gargaɗi da cewa akwai duwar wasu wanda Wa suke alaihi masu nar zafi jahannama.
da za a sa a wuta sai sun yi jajawar a ringa ɗauko duwatsun nan ثم يوضع على حملة صدعي أحدهم sannan a sa a gindin nonon ɗayansu حتى يخرج من Har ya نقر fita كتفه daga ƙarƙashin gurin guntsin kafaɗarsa wa yudau ala nugudi katifihi a ɗora wani kuma akan ƙashin gurungun kafaɗarsa hatta ya karo jami'a sai ya fito daga gindin nonansa
ya tazalzalu yana ta raurawa thumma walla sannan bayan ya faɗi wannan magana ya juya da baya fajalasa ila sai zauna sariyati zuwa wani al'amudi wa tabi'tu na bi shi wajalasu na zauna ilayhi a inda ya zauna wa ana la adari man ban huwa san wane ne ba fa qultu lahu sai na ce da shi la ura alqawma illa qarqari allazi qulta iyaka fahimta na- iyaka fahimta ta mutanen nan magana da ka faɗa musu ba su so ba qala ya ce abin da sai wannan mutumin ya ce da ni innahum la yaqiluna ai shay'an ba su da fahimta ne ai ba su da fahimta ne qala li khalili ai maganan nan da ka ji na faɗa haka ba daɗi na masoyi na ya faɗa mu qala ya ce a qultu ma hanafi ya ce, khaliluka "Ah, wane ne ba daɗin naka waye masoyin nan naka da kake faɗa qala ya annabi ce sallallahu alaihi wasallama "Ai, annabi ne ya faɗa min haka ya abazare ya ce da ni ya abazarin atubsiru ahadan uhudan hudan ka ga dutsen nan na uhudu kana ganin dutsen nan na uhudu qala ya ce fa nazartu ila shamsi "Eh, sai ne duba zuwa rana ma baqiya min abin da an-nahari ya rage daga rana wa ana ura anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yursiluni fi wato hajatin da manzala ya lahu faɗa min kaga dutsen can na hudu sai na daga kai na dubi rana ina duban in ga a to manzala da alama aike na zai ga kuma rana ta taho faduwa ni ko ban san manzala yakan yi irin wannan aiken ba sai na kalli ranar ina du tunanin me ya rage ne a ce rana ta faɗi qultu na'am na ce ya rasulallah ina na gan shi qala sai manzan Allah ya ce da ni ma uhibbu anna li misla uhudin zahaban ba na son a ce na tara kamar girman dutsen udu na zinari na'am unfiquhu kullahu a ce gaba ɗaya na kashe shi illa salasata dananira in kaga abin da yake zai min amfani a cikin dinari uku kawai ma'ana idan da zan samu kamar dutsen udu na zinari to duk gaba ɗaya kashewa zan yi dinari uku kaɗai ya isa bukata ta shine kaɗai zan rike a ciki don bukatar da take gabana in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wa inna ha'ula'i la amma waɗannan yaqiluna mutanen ji abu zarrin ba su gane maganar da nake faɗa ba inna ma jama'una dunya suna tara duniya ne
la wallahi na rantse da Allah la as'aluhum dunya ni ba cewa ne su bani duniyar tasu ba ni abin da nake faɗa a rage tara duniyar nan a daina tara di- eh, duniyar nan wala astabtihim an dini a ba zan tambaye su game da lamarin addini ba ilimin da ne zaman da ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da na karba a wajen sa ai ba su karba ba na na fi su a wajen wannan hatta alqalla azza wa har sai jalla na koma na game da Allah azza wa jalla ko kuma abin da ya sace ba zai tambaye su ba saboda ai wanda za a tambaya daga lamarin addini a samu mai tsantsani ne a duniya amma mutumin da yake hake wa duniya kuma ka je wai tambayar sa lamarin addini anya magana da zai faɗa ma gaskiya ce ya san addinin kuwa inda ya san addini ya ringa hake wa duniya haka wanda ya sa addini hakikanin fahimta ai zai bar duniya mal ilmu illa al'amalu bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili Mm.
ba wani abu ne ilimi a za a yi aiki da shi aiki da shi ko mutum ya bar duniyan nan dan tunanin me zai samu a lahira na'am to ta shi babu infaqil mali fi haqqihi na'am. Ka kara lafiya